الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a ashirin ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan biyar shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wani littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar ni kamar dan magashi da dan kane a hada yau
wannan abu ne wanda yake babu sabani akan halaccinsa ma'ana wa da kane su hada tsakanin 'ya'yansu su aurar da su misali kane yana da diyawa yana da ɗa kina a hada su a aurar da su wannan ba matsala ba ce babu wani sabani a kan halaccin haka na farmasiyon ba ta daga cikin uzurin da ke ba halatta ake ba mumini damar ajiye azumi an gane ko abin da ya kamata in har ita wannan farmasiyon ba za ta tafi da azumi ba to a matsayinmu na muminai sai a jinkirta ta har watan azumi ya wuce amma ajiye azumi a sababin cewa ana muku farmasiyon wannan ba uzuri ba ne duk wanda ya ajiye azumi a sababin haka ya yi laifi wanda yake mai girma wanda babu abin da zai kankare wannan laifi face tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama kitabul hawala littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen hawala idan aka ce hawala a hausa shine juye ko kuma ka ce gani kai ne ke akwai wani haƙƙi wanda ya zama wajibi a kanka wanda yake da wannan haƙƙi in har ya yadda ya amince kana iya haɗa shi da wanda zai biya shi haƙƙinsa misali ina bin ka bashin jika dari idan na yarda na amince ba laifi za ka iya haɗa ni da wanda zai biya ni wannan haƙƙi nawa in lokacin biya ya yi wannan shine ake kira alhawala a duk lokacin da na yarda na amince wanda ka haɗa ni da shi in mawadaci ne to idan bai biya ni ba ba maganar in dawo gunka amma in a farko ruɗa ta kai ka haɗa ni da shi alhali ka tabbata ba shi da halin biya idan ya kasa biya na to ina da damar da zan dawo kanka dole ka biya da haƙƙina shine a ƙarƙashin baban wato malam ya zo mana da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce madudul gani gurin manzon Allah ya ce ta wurin bashin mawadaci zalunci ta wurin bashin mawadaci manzon Allah ya ce zalunci me ake nihi da wadata a nan shine halin biya ba ana nihi dukiya mai tarin yawa in ina bin ka jika guda kana da halin da zaka biya ni wannan jika guda in ka ki biya na kayi zalunci wannan jika guda da kake da ita wadda zaka iya biyan bashin da yake kanka sunan ka mawadaci shine yace maqulul gani yuru manzo Allah yace ta wurin bashin mawadaci manzo Allah yace zalunci ne sai ce fa iza utibi'a ahadukum ala maliyin falyatba manzo Allah yace idan aka ma ɗayan ku gani da mawadaci aka ce je ka wane ya biya ka in ka yarda ka amince ka nuna yarda ka da amincewarka manzo Allah yace falyatba ya yarda da wannan gami da aka masa in dai har wanda za a hada ka ya biya ka mawadaci ne manzo Allah yace to ka yarda da wannan gami da za a maka shine yace falyatba amma wannan baya nuna cewa wajibi ne yardar da amincewar an so ne a duk lokacin da mutum ya ce maka in ka yarda ka amince zan haɗa ka da wani ya biya ka hakkinka to in ka tabbata wannan wanda za a haɗa ka da shi mawadaci ne maza Allah ya ce ka yarda ka amince an gane ko? amma in ya kasa biyan ka kamar yadda bayani ya gabata ba maganar ka dawo kan na farko saboda me yasa da yarda ka da amincewar ka akai haka kuma shi ma wanda zai ma gamin sai da yarda shi da amincewarsa ba haka ba kawai ina bin ka kudi in ce a wajen wani zan je in amsa sai in ka yarda ka amince sannan zaka hada ni da shi in baka yarda ba ba maganar in je wajen shi dole kai na sani haka kai in ka ce za ka haɗa ni da wani to wannan ba tilas ba ne in yarda in amince sai in na ga cewa wannan zai iya biya na to ba laifi ina iya yarda in amince to shi ne a hadisi na ƙarshe ko mu ce babi na ƙarshe wanda malayi cewa shi kanshi wannan gami yana halatta wato amma mutum gami game da bashi wanda ke kan mamaci shine ya ce babu ina a hada dainal mayyiti ala rajulin jaza baban da ke bayanin cewa idan mutum ya yi gami na bashin da ke kan mamaci a ga wani ya ce wannan ya halatta misali mutum ne allah ya masa rasuwa ana bin shi bashi wannan wanda ake bin shi bashi ina iya cewa je kawa na ya baka in ka yarda ka amince bashin da kake bin wani a hada ka da wani ya biya ka wannan to ba matsala bane ya halatta a yi haka kenan ba sharadi bane cewa sai yana raye shine anan malam ya zo mana da hadisin salama ibn al-aqwa Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izu utiya bi janaza sai aka zo masa da wata gawa domin ya fito ya yi mata sallah domin ya tashi ya yi mata sallah kamar yadda mun yi bayani a baya in an idan wani Allah ya masa rasuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an tattala shi ma'ana an masa wanka an masa likabani an gama komai to akan kawo a aji ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan gaban masallacinsa domin ya fito ya yi mata sallah shine a nan salama ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh utiya bi janaza kai tsaye sai aka zo masa da wata gawa domin ya tashi ya yi mata sallah faƙalu waɗanda suka zo da gawar sai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce masa salli alaiha ya rasulullahi tashi kai masa sallah faƙala sai manzon Allah ya faɗa hal alaihi dai shin wannan mamaci akwai bashi a kansa ƙalula suka ce a'a ya rasulallahi ko dala ba a bai shi ƙala sai manzan Allah ya yi tambaya ta biyu ya ce fahal taraka shay'an shin mamacin ya bar wani abu na dukiya ƙalula suka ce a'a ba shi da komai kenan wannan la lahu wa la alaihi shi da Allah ya masa rasuwa ba shi da wata dukiya da ya bari kuma babu wani wanda yake da haƙƙi a kansa ma'ana wanda yake bin shi ba shi fa salla alai manzon Allah ya wuce ya yi masa sallah thumma utiya bi janazatin ukra sannan ba da jimawa ba sai aka zo da wata gawa ta musamta daban faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah salli alaiha suka ce ya rasulallahi yi mata sallah hala sai manzan Allah ya ce hal alaihi dai shin wai akwai bashi a kansa ila na amma aka ce kwarai ya rasulallahi ana bin shi bashi hala sai ya ce fa halittar ka shay'an shin ya bar wani abu na dukiya wanda zai iya biyan bashin da ke kansa qalu salatata danani suka ce kwarai ya manzo Allah ya bar dinare uku fa salla alaiha manzo Allah ya tashi ma gawar sallah kaga shi wannan na biyu ya mutu da nauyin bashi a kansa sai dai ya bar dukiyar da za ta iya biyan bashin da ke kansa don haka manzo Allah ya wuce gaba ya masa sallah ثم أوتي بالثالثة sannan aka zo da gawa ta uku faƙalu salli alaiha suka ce ya rasulallahi yi mata sallah ƙala fa hal taraka shay'an zan Allah yace shin ya bar wani abu na dukiya ƙalula suka ce a'a ƙala fa hal alaihi dai shin akwai wani abu na bashi a kansa ƙalu salasatu dananiyar shi ya rasulallahi dinari uku yake kansa wannan na uku shi Allah ya masa rasuwa bai bar komai ba kuma ga nauyin bashi na jama'a a kansa dinari uku yake kan shi ake bin shi bashi amma shi ko dala bai bari ba Ƙala sai manzan Allah ya ce, Sallu ala sahibikum manzan Allah ya ce, ku tashi kuma ɗan uwanku sallah. Kenan ana abin da muke so mu gane, a nan nau'i uku ne manzan Allah sallallahu alaihi wannan abu hurairar Allah ya kara asalama ya zo mana da su a cikin wannan hadis. Na farko shi bai bar komai ba kuma ba abin shi komai. Na biyu ya bar wasu dukiya bar wata dukiya kuma akwai nauyin bashi a kan shi na uku shi kuma ga bashi a kan shi kuma bai bar komai ba kenan na hudu shine wanda yake da dukiya shi kuma ba abin shi ko dala wanda kuma wannan shine mafi yawa daga cikin jama'a amma a irin wancan lokaci ba a yau ba a yau galibi waɗanda suke da nauyin bashi a kansu kuma basu da komai su suka fi yawa a cikin jama'a amma a wancan lokaci masu akwai kin kuma babu wani nauyin bashi a kansu su ne suke da yawa saboda me yasa sun san hadarin bashi kuma sun wadatu da iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ya ba su mu kuma a yau taryan gaba muke matsayin da baka kai ba fama kake ko ta kowane hali sai ka kai to shine a nan qala sai manzan Allah ya ce sallu ala sahibikum manzan Allah ya ce kuma dan uwanku sallah ba zan masa ba me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ki masa sallah wato shine tsawatar da muminai cewa su shiga hayyacinsu su nisanci ɗaukan bashi in ba ya zama tilas ba saboda bashi musiba ne duk wanda ya san hadarin bashi to ba zai ɗauki bashi sai in ya zame masa tilas domin babu abin da ke takura rayuwar bawa sama da bashi saboda baka da sakewa to a lokacin nan ƙara abu qatada abu qatada Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce salli alaihi ya rasulullah wa alayya dainu ya ce ya manzan Allah wuce kai masa sallah bashin da ake bin shi na kaina ma'ana na ɗau nauyin biya masa fasalla alaihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba yama wannan mamaci sallah a sababin abu da ya ɗau nauyin biya masa wannan bashi kaga a nan an samu hawala bashin da ke kan wannan mamaci ya koma kan abu da wanda haka ake buƙatar duk wanda Allah ya wadatar da shi to irin wannan fage wanda yake na ayyuka na alkhairi a same shi a sahun farko saboda kasancewar wato biya ma wanda ake bin shi bashi in ka biya masa wannan bashi sakamako kai ma hakukuwan da ke kanka ubangiji subhanahu wata'ala zai sauke maka a ranar kiyama aljaza'u min jinsil amal sakamako na kasancewa ta irin abin da ka aikata haƙuƙuwan jama'a da ka ɗaukan ma kanka ka biya to kai ma haƙuƙuwan da suke kanka ubangiji subhanahu wata'ala zai yi ƙoƙarin sauke maka su sannan wannan yana nuna mana wato kasancewar yanda magabatan ƙwarai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama junansu yake da taimakon juna yadda Allah ya gina muminai na duk abin da yake dan uwa ya samu dan uwanka wanda zaka iya ka masa taimako da agaji sawa'an yana raye ko yana mace to haka ake buƙatar ka kawo masa taimako da agaji kuma wannan mun yi bayani a baya cewa a farkon musulunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an zo da gawa ana binta bashi baya mata sallah ba don komai ba don mominai su nisanci daukan bashi su kiyaye daukan bashi sai idan ya kama tilas amma lokacin da daula ta musulunci ta samu hanyoyin shigowar dukiya ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa ma manzansa sallallahu alaihi wasallama garuruwa an ci su da yaƙi an samu ganima ta yaƙi baitul mali ta musulmi tana da dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari ya huduba a cikin hudubarsa manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya ko wata gona ko ma menene manzon Allah ya ce na magadan shi ne ba ba mu da bukatar komai a ciki manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar bashi manzon Allah ya ce fa ilayya wa alayya na kaina nauyin biya masa wannan bashi don haka wannan yana nuna cewa baitul mali ta ƙasa haƙƙi ne a kanta ta biya ma duk wani ɗan ƙasa idan Allah ya masa rasuwa bashin da yake kan shi in bai bar abin da zai iya biya masa wannan bashi na dukiya duk wanda ya mutu baya da halin biya to haƙƙi ne akan gwamnati ta biya masa bashin da yake kansa an gane ko in dai ɗan ƙasa ne domin ɗan ƙasa yana da haƙƙi a cikin baitul mali bai ke banta ba ga ma'aikata dan ba ma'aikaci ba ne kadai ɗan ƙasa duk wani ɗan ƙasa yana da haƙƙi a cikin baitul mali ta ƙasa dole ne a biya masa wannan yana daga cikin ayyukanta za mu tashi littafi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها وقال أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير هو ابن عبد الحميد وابن عبد الله البجلي والأشعث وابن قيس وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم أشاعرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن قال أبو عبد الله يعني البخاري وقال الليث وابن سعد الفهمي المصري حدثني جعفر بن ربيعة أنا عبد الرحمن بن هرمز أنا أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم على عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودئكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه يوم فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في غالب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركب, مركب فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار بالألف دينار راشدا malam Allah ya ji kansa ke faɗa bayan ya buɗe littafin da basmala na faɗa kitabul kafala wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen kafala shine lamun cewa wato ita wannan mu'amala in ma ka kiraye ta da kafala ko hamala ko za'ama ko kuma zaman an gane ko in ma ka ce zaman ko ka ce kafala ko ka ce za'ama ko ka ce hamala tare da cewa al'imam al-mawardi Allah ya ji kansa ya ɗan bambanta tsakanin wato lafizan nan guda hudu cewa a al'adance shi lafazin abbaman ana amfani da shi a ɓangaren abin da ya shafi dukiya duk wanda zai zamanto lamini a ɓangaren abin da ya shafi dukiya shine ake kira da abbamin an ciro shi ne daga abbaman ka ce masa bamin idan abin da ya shahi nauyin diya ne kamar misali ka zamanto lamini wane da ake bin su diya in har ba su biya ba to ni zan biya to wannan ana kiran shi hamid kenan min alhamala ɗaukan nauyi a wajen biyan diya sannan in dukiya ce wadda take mai yawa wannan kuma akan yi amfani da lafazin za'ama sai a ce masa za'if kamar yadda ya faɗa qala ja'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafizun alim ko kuma can da yake cewa wannan wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'if idan dukiya ce mai yawa ake amfani da lafazin za'ama idan kwa ya zamantu rai ne misali wani ne za a zartan masa da haddi sai ka ce in har ba a same ni ba a kama ni ni ni ne wato lamini akan haka to shine ake amfani da lafazin kafil abin da ya shafi kenan rai in wani zai tsaya matsayin wani in har ba a samu wani ba to gani a shar'ance idan aka ce kafala ko aka ce za'ama ko aka ce hamala ko aka ce baman shine malamai suka ce ضم ذمة الضامن إلى ذمة إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب حالا أو مستقبلا ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه kenan hada alkawali na wanda ya lamunce game da wanda aka lamunce ma kai ka ɗau wannan nauyi filiti zamil haƙƙin wajib game da lazumtar wani haƙƙi wanda yake na wajibi halan wanda ya zamanto take yanke yanzu ne za a biya au mustaqbalan ko kuma wanda za a fuskanta nan gaba zuwa lokaci kaza wane akwai haƙƙi kaza a kan shi sai ka ce ni ni ne lamini ku bashi in lokaci yayi in bai biya ku ba ku zo ku kama ni ku zo ni zan biya ku to wannan shine ake kira da kafala to shine anan malam yayi babi na musamman babul kafalati fil qardi wad diyun bil abdani wa birriha baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na halaccin lamun cewa a wajen ramci da bashi duk da cewa lafazin alqard wato da addiyun kamar yadda malamai suka faɗa wato min babi aqfil am alal khas domin shi malamci wani nau'i ne daga cikin bashi an gane ko nau'i ne daga cikin bashi kamar yadda a nan a hausa akan bambanta tsakanin ramci da bashi wani lokaci idan aka ce ramci ainihi kana da abin biya kafin ka je ka ɗauko naka yana nesa sai ka ramta kenan in ka je ka ɗauko ka bada galibi shi kuma bashi akan yi shi ne akan lokacin da mutum ba shi da halin da zai biya ba ni in na samu in biya kenan na he na samu in biya wannan shine ake kira bashi in aka ce ramce abin da kana da halin biya ramta mun kafin in shiga gida an gane kenan kaga kenan shi kan shiramci yana kunshe a ƙarƙashin bashi shine anan ya ce babul kafalati fil qardi babi ne wanda ke bayani game da hukuncin lamun cewa fil qardi a wajen ramce wa diyuni da bashi bil abdan wato da gangan jiki wa gairiha da wannan haka kamar dukiya da sauransu kamar yadda za ka iya lamun cewa ka ba da wani a matsayin cewa shine kafil to to haka za ka iya ba da wata dukiya a matsayin cewa ita ce kafala kamar yanzu misali bankuna ai ba sa ba da bashi dole sai mutum ya ba su wani abu a matsayin cewa shine garanti ma'ana kamar misali a wajen wannan duk da cewa wannan a bangaren jingina ne kamar yanzu misali so da yawa banki ba za ta ɗauki bashi ta ba wani sai wani ya yi tsaye wanda yake da kwanta a wajensu yana da kuɗi a ajiye misali shi wani a kwantikin shi yana da kuɗi sama da miliyan hamsin kai ka zo banki kana famar ta baka bashi miliyan goma kai kuma bakka da wata kadara ta miliyan goma wadda banki za ta iya amsa a matsayin kadara shi wannan wanda yake da ajiyar kuɗi a wajensu yake da miliyan hamsin in ya zo ya yi tsaye ya ce a baka banki za ta iya baka shi ne kafila a wajensu saboda in baka zo musu da kudinsu to ga ta hanyar da za su hudda so da yawa zai zamanto mutum zai zo wajen ɗan kasuwa yana da buƙatar a bashi kaya shi wannan ɗan kasuwa bai taɓa yin mu'amala da shi ba bai san yadda halinsa da ɗabi'arsa yake ba yana biyan bashi ko baya biya a bai sani ba ba zai iya ɗaukan dukiyar shi kai tsaye ya meka ma wannan sai ce masa je kaka zo min da lamini in ka zo min da lamini wanda na yarda da shi na amince zan iya ɗauka in baka idan ka zo da wanda shi wannan ɗan kasuwa ya sani ya yarda da shi ya amince mushi a matsayin lamini in shi da miyan shi ya ce ba shi in lokaci ya yi ni ka sani to wannan wanda ya lamunce shi ne ake kira da kafil shi wanda aka lamuncewa shi ne ake kira kenan almakfulu an wanda aka lamunce masa kenan to ita wannan lamuncewa in ma ta kasance da gangan jiki ko kuma abin da yake wani haka shine kamar dukiya shine anan malam sai zo mana da hadisin wato muhammad ibn hamza ibn amr al-aslami daga mahaifinsa shine hamza ibn amr al-aslami ke faɗa cewa lalle umar allah ya ƙara masa yadda ba a taru musaddiƙa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi da sunan ya tattaro dukiyar zakka an gane kuma a uzun ne minas sadaka fa waqa rajulun ala jari imra'ati sai aka ba wato muhammad ibn hamza aka ba hamza ibn amr al-aslami labarin wani mutum wanda ya abka ma kuyangar matarsa matar shi ce take da baiwa me za a yi sai kashin haƙuri sai ya kusanci baiwar matarsa sai ta samu ciki ta aihida da ta aiki ɗa kaga wannan ɗa matsayin bawa yake ga matar wannan wanda ya kusanci wannan baiwa me za a yi ita matar tashi sai ta yantar da wannan ɗa ta yantar da wannan bawa to ita wannan baiwa ita ma an yantar da ita me ita ta yantar da ita shi wannan ɗa sai ya gaji dukiya daga wajen mahaifiyar shi to lokacin da shi wato hamza ibn amr al-aslami Allah ya ji kansa da umar ya aika shi ya tattaro zakka sai ga maka shi wannan mutum wanda ya auka ma baiwar matarsa sai yake faɗa ga ita wannan matar tashi yana cewa saddiki mala maulaki wato ki fitar da zakka ba da zakkar dukiyar wannan intaccen bawan naki shi yake faɗa ma matar tashi wai ta waro dukiya ta zakka daga cikin dukiyar wannan yantaccen bawan nata wanda wannan yantaccen bawan kuma matsayin ɗa yake gare shi saboda shi ya auka ma wannan baiwar wajizan mar'a sai ga ita kuma matar na faɗa tana cewa a bala'anta sadiq malabnik kai dai ka ba da dukiyar zakkar dukiyar ɗanka suna jayayya tsakaninsu shi yana cewa a a fitar da zakkar dukiyar yantaccen bawanki ita kuma tana cewa a a kai dai ka ba da zakkar dukiyar ɗanka hamza a- allah ya ji kansa sai ya tambaya wai menene lamarin wannan mata da wannan namiji suna jayayya tsakankaninsu sai aka ba shi labarin cewa shi wannan da kake gani baiwar matar shi ce ya je ya abuka mata da ya abuka mata sai ta samu ciki da ta aihi ɗa ita matar tashi wannan ɗa a matsayin ɗan mijinta ne kuma ɗan baiwarta ne a matsayin bawon yake sai ta 'yantar da shi bayan ta 'yantar da uwar uwar sai ta mutu sai ya gaji dukiya a lokacin nan hamza Allah ya ji kansa sai yake cewa la arjumannaka ya ce wallahi jajjehe ka zan yi haddi zan maka jajjefe ka za mu yi har sai ka mutu shine haddin mazinaci kenan ya ce jajjefe ka za mu yi faƙala lahu ahalul ma waɗanda suke ma'abuta wannan gu inda kowa yake koro dabobinsa su zo su sha ruwa ma'ana inda ake haduwa sai suka ce a inna amrahu ila umar ai al'amarinsa tuntuna an kai ma umar fajala da mi'ata umar ya masa bulala gari walam yara alaihi rajman umar bai gaba cewa jajjefe shi za a yi an gane ko iya an kai ma umar tuntuni labarinsa umar ya masa haddi bulala dari ya masa me yasa umar ya masa bulala dari shine a nan da ya ce shine yake ce mana shine ya ce fawaka a rajulun ala shariya mura'ati ya ce wani mutum ya abka ma wato baiwar matarsa fa aka za hamzatu minan rajuli kufala wato hamza sai ya ɗau wasu wato jama'a a matsayin cewa su ne malamunta ga shi wannan mutum ya ɗauke su ya tafi da su wajen umar hatta kadima ala umar kenan aka samu wasu daga cikin jama'ar me yasa saboda shi bai yarda ba bai amince ba akan abin da suka faɗa masa sai ya ce to ku bani wasu daga ciki a matsayin cewa su ne lamini kenan in je da su wajen umar in tabbatar mishi da wannan al'amari da ya faru a lokacin nan sai ce kana umar tuntuni ko umar allah ya kara masa yadda ya zamanto kadijala da humi a tashar da tuntuni ya bulala shi bulala da ni da ya je da waɗannan wajen umar a matsayin cewa su ne lamini kenan don kada wancan ya hudu in har kenan ba a kama su ba ba a kama shi ba kenan su wannan a matsayin shi suke su ne kenan matsayin lamini fasaddaqahum da suka je suka faɗa ma Umar Umar ya gaskata su eh haka ne wannan wanda ya abuka ma kuyangar matarsa Umar lalle haka ne Umar ya ce ni na bulala shi bulala da ni wa adarahu bil shahala Umar ya karbi hamzarinsa akan rashin sani akan rashin sani shi kenan a iya tunaninsa yana ganin cewa tun da baiwar matar shi ce ai kamar baiwar shi ce yana iya kusantar ta ita ko baiwar matar ka baya halatta ka kusance ta in ka kusance ta zina ce kai baiwar ka taka ta kanka ita ce kake da halin da za ka kusance ta amma baiwar matarka ko baiwar ɗanka ko mun kusacinka da mutum to wannan baiwa ba ka da halaccin da za ka kusance ta kusantar ta zina ce to a nan umar ya ije masa haddi wanda yake na kisa a sababin rashin sani shi ne anan ya ce wa a zarrafu bil shahala umar allah ya kara masa yadda wato ya karɓi hanzarinsa bil shahala game da rashin sani kenan ya ije masa haddi wanda yake na kisa illa kasancewar umar ya bulala shi bulala dari to tare da cewa wannan bulala dari da ya masa wasu malamai suka ce a bisa huska ce ta ta'azir ma'ana tsawatarwa ne don ya shiga hayyacinsa gobe kada ya sake auka kan shi akan haka to duk da cewa shi in dai bangaren ta'azir ne to baya halatta a yi sama da bulala goma kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai za a bula da mutum a fuska ta ladautarwa to ba a yin sama da bulala goma an gane ko ba a yin sama da bulala goma don haka dai wannan umar Allah ya kara masa yadda ya ijtihadinsa ne ya masa bulala ɗari ya ije masa haddi wanda yake na ji- na jifa na kisa a sababin wato rashin sani a shahida a nan shi hamza wato ya ɗau wasu daga cikin mutanen wato da- daga cikin jama'ar wato wannan mutum a matsayin cewa su ne matsayin laminai kenan in har dan kada wancan mutum ya gudu kenan in wannan mutum ya gudu kenan su za a rike duk inda yake su za su ne idan ya ɗauke su suka zo wajen umar allah ya kara masa yadda suka faɗa ma umar umar ya kaskata su akan haka cewa eh haka ne tuntuni ya masa bulala da ni kaga kenan wannan yana nuna mana cewa akan iya lamun cewa a ɗau wani a matsayin wani kamar misali mutum ne ya yi laifi laifin da dole akwai wata hukuma da za a yi masa to wannan mutum hukuma ba ta yadda ba kada a je ya gudu to wani yana iya zuwa ya tsaya a matsayin shi a matsayin cewa shi shi ne lamini in duk lokacin da ake da bukatar shi shi zai zo da shi kaga wannan kenan an samu alkafala wato bin nafs ko kuma ka ce wannan bil abdal shi wannan ya zama shi ne matsayin lamini kenan in hukuma tana neman wannan kenan ba kowa ba za ta ba kowa ba za ta kama wannan kenan duk inda yake wani shi zai je ya nemo shi shine sai malam ya ce wa qala jarirun wal ash'as wato jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda da shi da al-ash'as ibn qais al-kindi Allah ya yadda da shi sun faɗa ga abdullahi dan mas'ud fil murtad fil murtaddi wato game da waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci kasancewar kamar yadda al'imamul bai haƙi ya fitar da kisar ta hanyar harisa ibn mudarrib ke faɗa cewa na sallaci sallar asuba tare da abdullahi dan mas'ud wani lokaci a lokacin da abdullahi dan mas'udi ya sadamce kama rajulun sai wani mutum ya tashi ya tsaya fa akhbarahu annahu intaha ila masjid bani hanifa cewa lalle wani lokaci ya je masallacin banu hanifa banu hanifa jama'a ce ta musailamatul kazzab an gane ko musailamatul kazzab wanda ya yi da'awar annabta da manzanci ya ce shi ma manzo ne ana masa wahayi irin yadda ake ma muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wahayi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da'awar annabta ya ce shi ma annabi ne shi ma manzo ne domin a lokacin nan an samu wanda suka yi da'awar annabta da shi musai da matul kazzab da wani wanda ake kiran shi wato al'aswadul ansi shi ma ya yi da'awar cewa annabi ne da kuma wata mata da ake kiranta wato zarqawul yamama ita ma ta yi da'awar cewa ba annabiya ce wanda shi musailamatul kazzab da ya ji labarin ta bulla ita ma ba annabiya ce sai je ya aure ta to sai ya zamanto shi musailamatul kazzab yana da shauka ma'ana yana da mabiya yana da kuma tanadi wanda yake na yaki wanda har in aka zo aka ba shi labarin cewa ga wata sura ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sai ya yi kokarin yadda zai kirkira tashi wadda ta ta kusa ta yi kama da wannan kin illa kasancewar wato sun raba hanya me yasa saboda kasancewar ba yanda za a yi yayi daidai da zance na ubangiji ya ya zamanto yayi kama da zancen ubangiji zance na ubangiji subhanahu wataala yanda akwai alamtar kaifarsa domin aka ba shi labarin cewa an saukar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tablil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'kul shi ma sai ya tsaya ya tunani ya ce shi ma an saukar masa da alamtar kaifarsa sai yake cewa wannan alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu zanabun kasir wa qurdumun tawil haka inna adaina yace shi ma akwai tashi inna a'ataina kal aqaqa fasalli li rabb fasalli li rabbika wa za'aqa inna shanika huwal ablaq irin su wasafat su ma duka ya kwaikwaye su da saura to shine a lokacin nan sai aka samu wani ladanin wani da ake kiran shi ibnun nawaha shi wannan ladani yayi kiran sallah a wannan masallacin na banu hanifa maimakon ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yake cewa ashhadu anna musailama anna anna musailama rasulullah kiran sallah ne lada ne ya ce ashadu anna musailama ta rasulullah maimakon ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah kaga a yau masu faɗar cewa ashadu anna aliyan duk da cewa canza suke ba sa cewa rasulullah waliyullah suke faɗa sai sun ce ashadu anna muhammadin rasulullah sannan sai su ce ashadu anna aliyan waliyullah aka kiran sallah yake a birnin iran a yau an gane ko in suka ce ashhadu anna muhammadin rasulullah sai su kara ashhadu anna aliyan waliyullah duk da cewa daman jininsu jini ne wanda yake halattacce domin malamai sun tabbatar da kafircinsu na daga cikin waɗanda suka tabbatar da kafircin rafida 'yan shi'a na yau al'imamu malik allah ya ji kansa shine anan yake cewa ya ji ladani ibnu bawaha wato akan yana kiran sallah a cikin kiran sallah yana cewa ashhadu anna musailamata rasulullah abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda sai ya sa aka je aka kwaso su gaba daya dukkan su yan masallatan kusan mutum 170 da aka zo da su wato abdullahi dan mas'ud sai ya sa ya yi umarnin wani daga cikin mabiyansa ya sare wuyan limamin shi ibn bawa hakimin masallaci limamin ya sa aka sare masa wuya sannan sai ya shawarci jama'arsa shi abdullahi dan mas'ud yaya ya kamata a yi da su wato adiri guna hati Allah ya kara masa yadda sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ya bada shawarar cewa gaba ɗayan su a sare musu wuya me yasa saboda ai da yarda su da amincewa su kafirci ne kuma sun yarda da shi sun amince duk wanda ya yarda da kafirci shi ma ya kafirta a lokacin nan jarir ibnu abdullahi al-bajali da shi da al-ash'as ibnu qais al-kindi Allah ya kara musu yadda sai suka tashi suka ce a'a alaga ta malam shawarar da muke baka istatihu ne musu tuba in sun tuba falillahi alhamdu su dawo su jaddada musuluncinsu a lokacin nan abdullahi dan mas'udi ya ne musu tuba suka tuba a lokacin nan danginsu jama'arsu suka zamanto su ne lamuni a kansu kenan in sun sake ci gaba da wannan abu kenan waɗannan waɗanda suka lamunce su abdullahi dan mas'ud kenan zai je ya kama duk inda suke kenan sai sun hudu musu shi sai sun hudu musu su shine anan yace suka ba da shawara kenan jarir da al'ashas suka faɗa ga abdullahi dan mas'ud fil murtaddin ga waɗannan masu riddar suka ce istatibuhum ni musu tuba ya ne musu tuba suka tuba wa kafa'u an gane ku sai ya ce wa kafalahum wa kaffilhum suka ce kuma wa kaffilhum ka nemi suwa za su lamunce musu in ka nemi su tuba in sun tuba to kada ka kyale su haka nan ka nemi waɗanda za su lamunci a lokacin nan fatabu suka tuba wa kafalahum ashairuhum dangin su jama'ar su suka zamanto su ne lamunai akan su kenan kenan su za su sanya ido akan al'amarin su in sun sake juya hannun agogo baya kenan za su isar ma abdullahi dan mas'ud labarin abin da ake ciki wanda shi wannan shaidanin musailama kafin a gama da shi gumurzu aka sha sosai yaƙi aka sha ba na wasa ba a zamanin abubakar allah ya kara masa yadda domin shi ya ɗaura tamara ta yaƙi ya je ya yaƙe shi wanda a cikin wannan yaƙar shi da aka je sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin waɗanda suka harrace alkur'ani sai da aka kashe mutum saba'in tare da cewa ya zo a cikin wato sira cewa wanda ya kashe shi shi musailamatul kazzab wato shine wahashi wanda ya kashe hamza shine ya gama da shi sai malam na faɗa wa qala hammad wato hammad ibnu abi sulaiman na faɗa cewa idza takaffala bi nafsin wato idan mutum ya lamunci wani binafsin wato da ransa ya ce ni ni ne lamuni wannan nan ya yi laifi sai ya ce ni ni ne lamuni ku bari ni zan zan zo da shi kamata shi wanda aka lamunce ma sai Allah ya masa rasuwa sai ce fala a alaihi shi wanda ya lamunce babu komai a kan shi wane ya yi laifin kisa za a tsaida masa haddi kace a bari ni zan je in zo da shi to shi wancan da za ka je ka zo da shi Allah ya masa rasuwa to babu komai a kanka a gane ku amma fa in dukiya ne ka lamunce kace a a in bai biya ku ba ku zo ku isko ni to in bai biya ba in wannan dukiya ta salwanta kai aka sani amma in dai kamar kafala ce bin nafsi in shi wancan kin Allah in kaddara ba a same shi ba to kai babu wani abu a kanka da za a yi maka wa qala al-hakam wato al-hakam yake cewa yabman yace dole zai rama an gane ko kenan dole zai rama in wani abu ne kenan kamar misali in na dukiya ne dole zai rama sawa'an kenan abu ne wanda yake take yanke ko kuma abu ne wanda wato aka sanya masa lokaci malam sai ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annahu zakara rajulan min bani isra'il wato wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wani mutum daga cikin banu isra'il sa'ala ba'aba bani isra'il ya tambayi wani daga cikin banu isra'il banu isra'il su ne jikokin yaqubu alaihi salam domin isra'il suna ne na annabi yaqub kamar yadda Allah ya ambace shi da wannan suna kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura haka kuma can ubangiji ta'ala na faɗa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إسرائيل شين يعقوب عليه السلام shine ya ce wani mutum daga cikin banu isra'il wato ya tambayi wani daga cikin kenan banu isra'il an yuslifahu alfa dinar wato ya ramta masa dinare dubu dinare dubu dukiya ce mai yawa saboda dinare dubu diya ce wadda take tare alfu dinar faƙada sai shi wanda aka nemi ramce a gunsa ya faɗa ga wanda ya nemi ramcen itini bi shuhada'i ushiduhum zumun da wasu shaidu wanda zan shaida musu cewa na ramta maka dinare dubu qala kafa billahi shahida shi wanda aka nemi ya zo da shaidu sai ya ce Allah ya isa mai shaida an gane ko kamar yadda shi ubangiji ta'ala ya faɗa wa kafa billahi shahida tun cikin suratul fathi wa kan huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida shine yace kafa billahi shahida Allah ya isa a matsayin mai shaida cewa na ramci dinare dubu abunka bala sai ya ce to na ji fatini bil kafil zomun da lamini wanda in har baka zo mun da kudi na shi na sani kala sai ya ce kafa billahi kafila ya ce Allah ya isa ya zamanto lamini Allah ya isa a matsayin lamini babu wani lamini sama da ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda duk abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lamunce a kan shi ba zai tozarta ba kala sai ya ce sadakta ya ce kwarai kayi gaskiya fada fa'aha ilaihi ila ajalin musamma sai ya lissafa wannan dinare dubu ya bashi zuwa wani lokaci wanda yake kayyadadde an kayyade lokacin da zai dawo masa da kudadensa a nan malamai suka ce an so idan mutum zai dau bashi ba laifi ba ne ba ka nemi cewa ya zo maka da shaida kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wasu ta shahidu shahidai ne min rijaliku fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra in za a ɗau bashi shaidu ake nema shaidu guda biyu maza waɗanda suke adalai in namiji ɗaya aka samu to ba laifi akan iya haɗa mace biyu su zamanto su ne a matsayin namiji ɗaya kenan sai su zamanto don in ɗaya ta manta ɗaya sai ta tunatar da ita shi neman shaida a wajen ɗaukan bashi wannan matsayin shi mustahabi ne kuma sannan kuma rubutawa bayan an rubuta kuma sannan sai a samu shaidu kamar yadda ya ce ya ayyu hallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub wal yumli alladhi alayhi alhaq wal yattaqi Allah rabbahu wa la yabkhas minhu shay'a wa in kana alladhi alayhi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم to don haka kenan bayan an rubuta ana buƙatar a samu shaidu mutum biyu to don haka a nan shi ya nemi cewa a zo da shaida ya ce mishi a Allah ya isa mai shaida ya ce to zomin da lamini ya ce Allah ya isa a matsayin lamini cewa na karɓi dinari dubu a gonka a matsayin bashi ya ce to kayi gaskiya a lokacin nan sai ya lissafa ya bashi kenan don haka ana buƙatar a samu shaida in ba a samu shaida ba a samu lamini bayan kenan an rubuta amma duk abin da ya zamanto ana ta dawulinsa yau gobe kai tsaye ya karɓa ya zo ya bada ya karɓa ya zo ya bada wannan ba sai an rubuta ba amma in an rubuta kuma ba laifi ba ne ba an su haka kin tunda ya faɗa ya ce wala tas'amu an taktubuhu sagiran au kabiran ila ajali a lokacin nan fa kharaja fil bahr wannan wanda ya ramci dinari dubu sai ya fita ya hau teku ya tafi kasuwancinsa saye da sayarwarsa faka ba hajata ku ya je kasuwa da wannan kudin ya biya bukatunsa ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله wato sai ya zo ya nemi abin hawa ma'ana shine jirgin ruwa kenan bato ko mu ce kwale-kwale domin ya hau ya zo ya dawo masa da kudinsa domin ajalin da aka yanke ya yi falam ya jibi markaba wato bai samu kwale-kwalen da zai hau ba ya zo gabar teku tasha ta jirgin ruwa inda ake hawan jirgi daga wannan gaba a je waccan gaba ya nema bai samu ba me za a yi fa aka za khashbatan wato sai ya ɗau wani icci wani katin icci an gane ko kenan me ake kiran shi a hausa kamar misali unguman icci koren icci kenan fanakaraha wato sai ya rarike cikin shi yayi wata kofa ba a da kalafiha alfa dinar wa sahifatan sai ya sanya wannan dinare dubu a cikin kofar koren iccen nan da ya rarike sai ya cusa wannan dinare dubu wa sahifatan minhu ila allazi ajjalahu wannan ila sahibi wato da takadda wadda ya rubuta ya aika zuwa ga wannan wanda yake bin sa ba shi kenan ya sanya dinare dubu ya rubuta takadda kuma ni ne wani wanda na rubuci kaza abunka gashi kudaden ka ne na dawo ma da su thumma zazjaja mawdi'aha wato sannan sai yayi kokarin tushe wannan kofar wadda da ya rarike ya sanya kudin ya yi kokari ya sa ya nane ta ya maida ta ta zama kamar yadda ta ke toshe ku sun ma'ata biha ilal bahar sannan ya ɗau wannan koren iccen ya zo da shi wato gabar teku faƙala sai ya faɗa allahumma ya ce ya ubangiji na innaka ta'lamu lalle kai sanin anni kuntu tasallabtu fulanan alfa dinar na nemi ramcen dinare dubu a gunwa ne fasa'alani kafilan ya tambayi cewa in zo masa da lamini wa qultu kafa billahi kafila nace ubangiji ya isa ya zame mun matsayin lamini akan cewa na karbi dinare dubu a gunka radiya bika ya yadda da kai ya ubangiji na wasu alani shahida kuma ya nemi cewa in zo masa da mai shaida wanda zai yi shaidar cewa ya ramta mun dinare dubu wa qultu kafa billahi shahida nace Allah ya isa ya zame mun mai shaida ma'ana Allah ya isa a matsayin mai shaida kan cewa na ramci kudaden ka radiya bi zalika ya yadda da kai ya amince a matsayin kai ne mai shaida ya ce wa inni shahattu ya ce ya ubangiji na ina tabbatar maka cewa na yi iya ƙoƙari na an aji da markaban na yi iya ƙoƙarin in samu wato kwale-kwale wanda zan hau in kai masa kudinsa a ba'asu ilaihi lazi lahu domin in aika masa kudadensa ma'ana ya nemi ya samu jirgi wanda zai ba da saƙon a kai masa shi ya zo tashar jiragen ruwa yana jiran ya samu jirgin da zai bada wannan sako a kai masa ya ce na yi iya ƙoƙari da ya ce wa inni jahattu an aji da markaba ya ce ya ubangiji na na yi ƙoƙarin in samu wani kwale-kwale a ba'asu ilaihi ladhi lahu in ba da saƙon kuɗaɗensa a kai masa ya ce falam akadir ya ce ban samu dama akan haka ma'ana ban samu iko wa inni astaudi'ukaha ya ce ya ubangiji na ina baka ajiyar waɗannan kuɗaɗe ka isar masa da haƙƙin shi fara ma bi hafil bahar sai ya jefa wannan koren icce a cikin teku hatta wala jatfihi har wannan koren icce ya nutse sun man sarrafa wa huwa fi zalika sannan sai ya juya duk da haka kuma yana nan yana jiran ya samu wani jirgi bayan ya jefa kudin ya aika ya ce wa huwa fi zalika yaltamisu markaba ya ce a cikin haka ya ce yana neman jirgin da zai hau ya je ya kharuju ila baladihi wato da zai fita ya je zuwa garin da wannan mutum yake ni za a yi fa kharaja ar-rajulu alladhi kana aslafahu wannan mutum wanda ya ramta masa dinare dubu shi kuma sai ya fito a wannan rana da suka yi alkawari ranar da zai aiko masa kudinsa yanzuru la'alla markaban fadija a bimalihi yana nazarin mai yiwuwa za a samu wani jirgi ya zo wanda zai zo masa kenan da kudinsa yana nan yana jira yana jira ba jirgin da ya zo fa iza bil khashabati allati fiha alma sai ga maka wannan koren icce wanda ke akwai wannan dukiya a ciki ruwa ya kuru koren icce na ya zo gaba fa akhadha hali ahlihi hababa sai ya dau wannan koren icce a matsayin cewa haɓawan wato makamashi ne kenan faskaren icce ne wanda zai je domin iyalin shi a dafa abinci da shi asara a yi abinci idan aka ce alhaɓab shine wato faskaren icce wanda kina ake makamashi da shi shine ya ce ba aka zahali ahlihi haɓaba sai ya ɗau wannan koren icce a matsayin makamashi ne domin iyalinsa ya kai gida falamma na sharaha lokacin da ya sanya si ya sare wannan ice ya yanka domin su a wannan lokaci ba irin gatari ba wanda ake waskar ice da shi a yau ba da shi gaskiya min shara suke sawa ita ce si da ita ake ake yanka ice gani ko ya fi sauki akan gatari da ake waskari da shi shine yace falamma na sharaha lokacin da ya faskara wannan icce da si ko ka ce da zarto kenan waje da limana wasu sahifa sai ya samu wannan dukiya dinari dubu a cikin wannan icce wasu sahifa da takarda ga yawana ne ya rubutu ya aiko wannan kudade sun makadiman labi kana aslafahu wannan wato wanda ya ramta ma kudin sannan sai gashi shi ma ya gabato fa'ata bil alfi dinar sai ya zo da wata dinare dubu na daban shi ya iya tunaninsa in waɗancan kuɗi ba su zo ba to gaya kenan wani wani hukunci ne wata wani hukunci ne na ubangiji in ma ba su iso ba to akwai wata hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan al'amari kaga ba ya zo bai ce masa aina ba Allah na sa a cikin wannan na aiko maka sai ya zo da dinare dubu ta daban kenan in Allah bai sadar masa ba da waccan dubun wanda ya jefa cikin teku to Allah ya aikata haka saboda wata hikima ta shi amma dubun da yake bin shi dai gata faƙala sai ya ce wallahi ma ziltu jahidan yake ba shi uzuri ya ce wallahi ban gushe ba ina ƙoƙari fi ɗalabi markabin cikin neman kwale-kwalen da zan hau li'ati ka bi malika domin in zo maka da dukiyarka da muka yi alkawali a rana kaza ya ce fa ma wajattu markaban qabla alladhi ataitu bi ya ce ban samu wani abun hawa in ba wannan ba sai yanzu ne kawai na samu jirgin da zan hau tun lokaci kaza qala sai ya ce hal kunta ba'asta ilayya bi shay ya ce shin ko ka kasance ka aiko mun wani abu na kudade ƙala sai ya ce ukubiruka ya ce lalle ina baka labari anni lam ajid markaban qabla allazi ji'tu bihi ni dai ban samu wani abun hawa ba in ba wannan da na hau ba ƙala sai ya ce masa to fa inna allaha qad abda an kallazi ba astafil kashiba yace ina tabbatar maka ubangijin da ya zame maka shine mai shaida kuma shine lamuni ya biya maka allazi ba astafi wannan ya isar mun ya bada a madadinka allazi ba astafi kashe ba abinda ka aiko a cikin wannan koren ice ubangiji subhanahu wata'ala ya sadar mu yace fansarif bil alfi dinar rashida yace wannan dubu da ka zo da ita ta daban koma da kayanka koma kan hanyarka Allah da ya lamunce maka ya isar mun da sakon a madadinka shi ya wata ruwaya abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce sai muka ringa hayaniya muka ringa daga murya wai a cikinsu a nan wane ne ya fi tsantsar imani da shi na farkon wanda ya yarda da cewa Allah shi ne lamini shi ne mai shaida ya yarda ya ɗau dinare dubu ya bada kamar misali a yau ka lissafa miliyan ɗari ka bada ne bal ma wannan dinare dubu ya fi kimar miliyan ɗari tamu a yau wane ne zai yarda da Allah a matsayin mai shaida ya dauki miliyan ɗari ya lissafa ya baka wani ko dala ɗari ba zai baka ba dole sai ka zo masa da shaida ko ka zo masa da lamuni ko ka bashi wani abu a matsayin jingina kuma shi gashi shi kuma wannan saboda kada ya saba alkawari ya kulle wannan dinari dubu ga yadda ya yi rarikin koren ice ya saka a cikin rubuta takarda ya jefa teku ya ce ya Allah ka san dai na amshi dukiyar wani kuma ya ce min ya yarda da kai kai ne mai shaida kai ne lamun kaga a nan kowane ɗaya daga cikinsu ya kai matuka a wajen ƙarfin imani da shi wannan da ya ɗauka ya bada da shi wannan wanda ya ɗauka ya jefa cikin teku illa kasancewar abin da zai yi gaugawa a cikin tunaninmu shi na biyun wanda ya jefa a cikin teku shi na biyun wanda ya jefa a cikin tekun ya fi ƙarfin imani a cikin tunanin mu dai nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muke Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك